الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين دبيب وتن شعبان hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha hudu ga watan uku miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin risala babun fi bahaya wal zaba'ili wal aqiqati wal sayd wal kitani wa ma yahrum min al aqlimati wal ashriba wannan babin zai karantar da mu abubuwa kamar guda shida lahiya da yanka kowane iri ma yanka na musulunci yadda za ka yanka dabba ce ya halatta a ci naman da kuma suna idan an haifi yaro ranar bakwai dabbar da ake yankawa shine hakika da kuma farauta yadda ake yin farauta ya naman ya halatta da kuma kaciya yadda ake wa ainihin yaro namiji kaciya da abin da yake haramta daga abinci da abin sha da za mu karanta a cikin wannan babin insha Allah. Farko dai wal uduhiyatu sunnatun wajibatun lahiya sunna ce ta wajibi abinda ake cewa lahiya shine dabbar da ɗaya daga cikin dabbobin ni'ima jinsi hudu din nan wanda an yi namiji da mace suke zama takwas irin waɗannan ɗaya daga cikinsu mutum ya yanka ranar goma ga watan zulhajji da niyan ibada na ainihin lahiya to shi ne ainihin lahiya to shi wannan lahiyan hukuncin shi sunnatun wajibatun sunna ce mai ƙarfi don a mazhaban malikiya a fikin sun ce sunnatun wajiba suna nufin sunna ce mai ƙarfi ba wai sunna ce kuma farilla ba sunna ce mai ƙarfi alaman istafa'aha akan wanda ainihin ya samu ikon yinta wanda yake da iko zai iya kaga ba sai mai mace ko mara mace ko yaro karami ko babba a kawai dai wanda zai iya wanda ba zai iya ba ba sunna ne akan shi ba wa qallu ma yujzi'u fiha mafi karancin abin da yake isarwa cikin dabbar lahiya min al asnani na shekaru aljaza'u min ad-da'ani shine kiba-kiba min ad-da'ani daga ainihin tumaki idan a bangaren tumaki tunda dama jinsi hudun nan ne tumaki ko awaki ko raƙuma ko shanu to kowanne yanayin shekarun da zai kai layya daban da dan uwan shi shine yace idan a bangaren tumaki ne ka samu aljaza menene jaza yace huwa ibnu sanatin shine dan shekara guda rago ko tinkiya wanda ya cika shekara guda za ka yi lahiya da shi shine aljaza wakila ibnu samaniyati ashhurin an samu wani kauli aka ce dan wata takwas ma zai lahiya wakila ibnu ashirati ashhurin wasu kuma suka ce a'a sai dai dan wata goma kaga kenan an samu kauli uku kauli mutamar shine dan shekara guda amma an samu kaulin dan wata takwas ko wata goma da ayyalin da indiya kai jaza zai lahiya ka san ya danganta da yanayin ainihin girman dabban wani za ga mai girma da wuri ne wani za ka ga baya girma da wuri wasaniyu maya da fira minal ma'azi daga ainihin awaki da a bangaren awaki ne sai an samu saniyi shine maya da fira wa huwa shine ma'aufa sanatan wada kalafi saniya akuya ko ainihin bunsuru wanda ya cika shekara guda ya shiga shekara na biyu shine yake isar yake isa lahiya wala yujizu fi bahaya min al ma'azi wal baqari wal ibli illa sani yace a bangaren lahiya baya isarwa ko da awaki zaka yi ko da raƙuma zaka yi ko da shanu zaka yi ba zai yi lahiya ba illa sani sai maya da fira sai dai maya da fira din a kowanne akwai adadin shekarun da yake kaiwa maya da fira in a ɓangaren awaki ne ka muka ce wanda ya cika shekara ɗaya shiga na biyu wasaniyu min albakari maya da fira daga ainihin shanu a ɓangaren shanu ne ma da kalafin sanatin rabi'a shine sa ko saniya wanda ainihin ya shiga shekara na hudu ya cika shekara na uku ya shiga na hudu wannan shine ainihin saniyi shine ya kai a ilayya da shi kaga wannan marakan da ake yankawa sai dai a yanka dan karin nama kawai amma dan layya ne bai kai layya ba sai ya shekara uku ya shiga na hudu wani ko za ga dan shekara ɗaya ne ma an siyo an yanka to sai dai ka hada da raguna ko ka hada da rago wannan din ya zama ma kawai ƙarin nama amma dai yakan bi ba wasaniyu min al-ibli maya da fira daga raƙuma ibnu sittisinina shine dan shekara shida idan kana neman raƙumi wanda zai lahiya shine wanda ya shiga shekara shida shine zai lahiya wa fuhulu da'ani to wannan su ne adadin shekaru na kowane dabba wanda ainihin ya kai ya lahiya wa fuhulu da'ani karo na tumaki fibba haya a cikin lahiya afdalu shine mafifici min kisiyaniya daga dandakakkenta karo shine wanda ba dandake ba kisiyan kuma shine dandakakke to ka samu karo wanda ba dandake ba ya fi dandakakken wa kisiyanu ha dandakakke na ainihin tumaki afdalu shi ya fi min ina siya daga mace shine tunkiya ka samu rago dandakakke ya fi kai da tunkiya wa ina suha mace na ainihin tumaki shine tunkiya afdalu ita tafi min zukurin mazi daga maza na ainihin awaki wa min inasiya da matan awaki da kai da akuya ko da bunsuru wanda kai da tunkiya wa buhulul mazi shi ma bangaren awaki din na abin nan karo na ainihin bunsuru abdalu shi ya fi min inasiya daga macen akuya wannan karo ne na bunsuru ba dandake shi ba to ya fi dandakake dandakake kuma ya fi macen akuya wa inasul ma'azi macen akuya kuma abdab ita ce mafificiya minal ibli daga raƙumi wal bakari da shanu kaga bangaren layya ana duba ainihin daɗin naman ne ba yawan nama ba yace aha wa amma ko fil haya a bangaren layya wa amma fil hadaya amma wajen hadaya fal iblu afdalu raƙumi shi yafi saboda nan kuma yawan nama ake bukata raƙumi shi yafi summal bakaru sannan shanu summal ganu sannan tumaki summal ma'azu sannan awaki wala yajuzu fi shay'in min zalika awra'u kowanne daga cikin wa'annan da muka irgo din wala yajuzu awra'u idan an yi da mai ido ɗaya bai ba yanzu misali ka samu ragonka ko akuya ko rakumin ko sa din sai ya zamo ido ɗayan ba kyau ido ɗaya ne yake gani shine aura'u in kai dai yana shi bai ba wala maribatun haka nan mara lafiya kaga kai da makahuwa ko min babu aura kenan wajen rashin ido wala maridatun ba a yi da mara lahiya wallal arja'u ba a yi da gurguwa amma albayyinu dalaquha wanda gurguntanta din ya bayyana haka mara lafiya ma wanda rashin lafiya ya bayyana kowa ya ganta ya tambaya san kowa ya ga ragon ko kuma dabbar ya san ba ta da lafiya to ba a layyana irin wannan haka gurgun ma sai gurguntan ya bayyana wanda inda kawai kaban ya dan samu matsala in mutum ya sani zai san gurgunta amma wanda bai sani ba ba zai gane ba to wannan ba matsala walal ajfa'u ba a yi da kogama allati wacce la sha fiha babu kitse a cikinta amma rashin kitsen nan ba na halitta ba rashin kitse na matsala ka san akwai wanda matsala zai same ta ko rashin abinci ko ainihin rashin lafiya ya zama ta bushe ta zama kogar amma ba alamun kitse to wannan ba za ta yi layya ba amma akwai ragunan da su a halittar su ba masu kitse ba ne za a gan su masu kyau amma kuma ba su da kitse wannan ba matsala za a iya layya da shi wa yuttaka fi al-aibu kullu yace kai ana kiyaye aibobi gaba ɗaya a cikin ainihin dabban da za a yanka wajen layya ko hadaya wadal mashkukatul uzni ba a yi da mai tsagaggen kunne illa an ya kuna yasiran sai ya tsagan kaɗan kasan dabbobi akwai wanda ake tsaga kunnen su akwai wanda ake datsewa akwai wanda ake dan yankawa gefen baya ko ta kagu to duk irin wa'annan in yayi yawa ba a dage da shi illa an ya kuna yasiran sai ya tsagan dan kaɗan ne an dan yi alama ne bai wuce ɗaya cikin ukun tsayin kunnen ba wannan ba matsala wa kazalikal qadu haka nan datse kunnen shi ma in bai yawa ba ba matsala amma yayi yawa ya wuce ɗaya cikin uku ya kawo matsala ba za a yi daidai da shi ba. wa maksuratul karni da mai karyayyen kabo amma shi karyewan kabo in kana yudumi idan yana jini ne ba za a yi daidai da shi ba wala ya juzu ba halatta amma wa in lam yudumi idan ya warke baya jini fa zalika jaizun wannan ya halatta a yi daidai da shi wal yalir rajulu zabha udiyatihi bi yadihi kuma yadda ake so mutum ya jibinci yanka layyan shi biyadihi da hannun shi ba da zabiyin imami bayan imam ya yanka abin da aka fi so kenan ba burgewa ba ne wai ka jira sai limamin unguwar ko malami ya zo ya yanka ma an fi so ka yanka kayanka da kanka in ka ce baka iya ba sai mu ce to ai koya ake ka je ka koya ka yanka amma kuma fa ba dole bane in zai janyo matsala wanda ka bari su yanka dan wani lokaci yakan janyo matsala dan na ga wani mutum ya haukace aka ce mu ai dalilin haukan shi din ya yanka ragon da yan shi ne da kanshi an saba duk shekara na zuwa ranar kawai ke kai kuma ai yana yankawa shi kenan sai ya samu matsala to in ya kai ga irin wannan wanda ka bari tun da dama mustahabi ne a yanka din a wuce mu kuma wanda ba sa son ganin jini haka Eh?
akwai wanda ba sa son irin ganin jini haka ma eh kawai ya gani a to wannan ba wannan babin ba kenan wannan ai kar ya zo wurin yankan kenan ba yau wato amma wannan yankawan waye zai yanka an fi so ka yanka kayanka da kanka to amma tun da ne mustahabi ne kuma kana ariyan da zai janyo ma matsala muka ce gwanda ka bari a yanka din a wuce mu saboda kar ka je garin neman gira ka rasa ido bare tun da ya faru an gani aha tunda akwai abubuwan da kaga ba dole bane amma mutane suka mai da shi kamar wani wajibi kamar ka saba wa Allah in kayi da sauransu to duk dai irin wannan ba za ka iya kawarwa ba wanda ka tsirar da kanka aha wa man zaba ko Ah, ba ya- au nahrihi au naharihi ko sokewa ko dabban sokewa ke ko yankawa ne an fi so ka yi da kanka yauman nahari kuma yankan nan ko sukan nan ana yi ne ranar lahiya ranar da ake yanka in kai kafin ranar ba ta yi ba ba hawatan kuma ana yi da hantsi ne bayan rana ta fito ta daga an mutum yayi kan rana ta fito bai yi ba wa man zaba qabla al-imam qabla an yazba al-imam duk mutumin da ya yanka kafin imam ya yanka aw yanhara ko ya soke dabban shi kafin imam ya soke a ada udhiyatahu ya maimaita lahiyan shi saboda wannan wanda ya kafin imam in bai yi ba amma shi ma anan an ce idan limamin bai tsaya muku jajjani ba amma limamin da gangan ya san bai yanka ba za ku yanka ba an gama idin an yi hudu ba an yi komai kawai sai ya tsaya imam bismillah ya ce a ku bari sai na yi abu kaza ya gaida wannan ya- yana ta jan lokaci to in an kai daidai lokacin da ya cancanci a ce ya yanka da gangan ya ki yanka an ka yanka da baka yi yawwa saboda kai ma ai bin umarni kake yi ba wai shi limamin shi kake bi ba kana bin umarnin dole sai ya yanka ne to shi ma yankan dole ya bi umarni yana gama idi in ya gama hudu ba ya zo yanka saboda a sallami kowa ya je ya yi lahiyarsa wa man la imama lahum duk mutumin da ba shi da aini wanda ba su da imam ma'ana garin da ba su da idi falyata harrau sai su daidaici su kardaji salata a ƙarabin aimati sallan mafiya kusancin imamai ilayhim zuwa gare su wazzaba hawu da yankan shi yanzu misali karkaran da ba su da ainihin idi sai su duba su ga garuruwan da suke kewaye da su wani gari ne ya fi kusa da garin su kuma wannan garin yaushe ainihin imam yake yin yanka idan ka daidaici wannan lokacin ba wai sai an ji an gano ba fa kawai daidai lokacin za a daidaita an daidaita shi kenan su yanka kuma in sun yanka ko da ainihin ya bayyana cewa sun riga imami din sun bi umarni yankan su yayi wa man baha bi laylin duk mutumin da ya layya da daddare au ada ko ya hadiya da daddare lam yujizi bai ba dole sai da rana yanzu misali ka siyo ragon ka ranar layya to azhar ta yi zaci a aika bari gobe ka yanka ba yafi ba sai ka bari kuma cikin dare ka ga ragon zai kasa ka yanka a matsayin layya bai ba sai dai kawai ka yanka a matsayin nama wa yamun nari kwanakin yanka din salasatun kwanakin suka da yanka din kwana uku ne wanda yuzbo fiya ake yanka cikin su au har ko kuma a soke ila gurubi shamsi kuma tun daga ainihin lokacin da rana ta fito har zuwa faduwar rana ne min akiliya na ranar ƙarshe ranar farko daga lokacin hantsi ne zuwa ainihin faduwar rana haka rana na biyu haka rana na uku duka sai ya kai har faduwar rana wa afdalu ayyamin nari mafificin kwanakin suka ko layyade a ko yanka awwaluha shine rana na farko a kwanaki uku nan rana na farko ya fi rana na biyu rana na biyu ya fi rana na uku sai dai kilafan da ake yi bayan azahar da kuma hantsin gobe wanne ya fi wasu suna kilafa wasu suka ce in dai azahar ta yi ka bari sai hantsin gobe ka yanka ya fi wa man fata wazabu fi yawmil awwali duk mutumin da yanka ya kubuce mar a ranar farkon ilal zawali har ran- har rana ta yi zawal baka samu dabban ba ko ka samu kana jira ba a zo an yanka ba to fa karkara ba zo alil ilmi wani daga cikin ma'abota ilimi ya ce yustahabu an so lahu gare shi an yasbira ya hakuri ila duhal yawmi tsani zuwa hantsin rana na biyu kaga kenan matsalan kilafiya ne a malamai akwai wanda suka ce in dai ya kai azhar ba kai ba to kai hakuri zuwa gobe da hantsi ka yanka yafi ka yanka yanzu wala yuba'u shay'un ba a sai da komai min al'ubi yake daga naman lahiya Ah, ba a sai da komai daga ainihin lahiya jildun ko fatan wala gairu ko ni kwata-kwata amma fa ga wanda ya yi lahiyan ake magana ba wanda aka ba wa sadaka ba duk mutumin da shi ya yi lahiya to bi halatta ya sai da komai a jikin wannan dabban lahiyan ba wato wajen zabiyatu inda zabi ila kibla ana fuskantar da abin yanka yayin yankan ila kibla ana fuskantar da ita zuwa ga alkibla wani ya kuli zabiyu mai yankan sai ya ce bismillah wallahu akbar wa in zada fil udiyati idan alayya ne kaga tunda ibada ne in ya ƙara cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji mu ka karba mana to in ya ƙara wannan alayya fala ba su bi zalika babu laifi daga wannan tunda duk ibadan da zaka yi zaka roki Allah akan cewa Allah ya karba wa man nafsi muje ko ya isa shi ga alhamdulillah